عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan yammaci na litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako a cikin wannan littafin mai girma al-fiqhul muyassar yau muna 11 ga watan zulqa'da hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda yayi daidai da 27 wata na hudu dubu da ashirin da shidda muna magana akan gama sallah ne sati wanda ya wuce malam ya yi gaba ta gama sallah guda biyu kuma ya ce akwai matsaloli wanda suke da alaka da wannan na harko malam ya yi magana akan hujja ta gama sallah mun karanta ta hadisa a dan abbas kuma yadda manzalla ya a gazuwatu tabuka haka kuma daga cikin abubuwan da suke sa gama sallah bulaguro rashin lafiya wanda duka uzuri ne to sai muka tsaya a wata gaba wanda su ma daga cikin uzurruka kenan wanda ba bulaguro ba kuma ba rashin lafiya ba shine zamu tashi yau insha Allah malice almatar shadid nan ne ko inda za mu tashi yau almatar shadid sababba na kwakwa mun karanta bacin sama mun karanta mace ko? da masarati asaniya yana kamar nan lokacin da muka magana akan mace mai larura na jini aka ce ita ma tana da dama da daga gama sallah a zahar la'asar magariba isha'i kamar daidai nan karshe da muka tsaya eh now to daga cikin uzurruka kuma malai sai ka wasu yace al-matar shadid al-gazir kana yanzu muna da larura ko kuma uzuri da yake sa gama sallah bulaguro wannan sananne ne rashin lafiya shi ma wannan sananne ne to yanzu kuma ga ruwa shi ma sananne ne yadda cikin damana sau da yawa idan an yi magariba sai kaga isha'i za ta yi wahala ko kuma an zo za a yi a zahar sai ga hadari ya haɗu kuma ruwa alamun zai zo idan ruwa ya zo da wuya a samu a zo a yi la'asar to kaga kenan sai a gama to shi ne mala yace al-matar shadid ruwa wanda yake mai yawa al-gazir mamako allazi yuballiru thiyab wanda idan mutum ya mutu daga gida zai zo masallaci sai ya jika shi ya yi jargab wayal haƙul mukallafa bi sababihi almashaqqa kuma mutum zai samu wahala kada a manta duka wannan uzurruka da musulunci ya bada asalin shine wannan almashaqqa ita ce wahala yana musulunci sauki gare shi duk inda zaka wahala to musulunci ya baka dama kada ka wahala kai abin da ke da sauki kuma wannan shine addini kuma kada ka damu akan wannan ba wai dole ba ne ko kuma ba wai yana daga cin abin da ake ƙara ma lada ba ne sai ka sha wuya shi wani yana tunanin aikin da zai samu lada da yawa to sai in wahala shi ta yi wahala a abinda ake so samun lada kawai abu biyu ne ka kyautata niyya ka yi don allah kuma ka yi yadda manzo allah ya yi to kawai lada za ka samu ko ka sha wuya ko baka sha wuya ba na biyu sai mala ya ce alwahal alwahal shi ne taɓo za a ce wattino da kuma laka idan an yi ruwa sun shika tituna gaba ɗaya sun shika talallabiya tana jan mutane to shi ma na uzuri ne wa zalika iza kana ya shukku alan nasi bi sababihi almashi dalilin wannan ƙasa dalilin laka ta jika dalilin hanyoyi sun cika da ruwa to sai zama to akwai wahala mutum ya huta ya tayi masallaci to wannan shi ma sai liman ya gama sallah kenan an tayi gida shikenan an tayi gida kenan na uku shine ar-rihu shadid al-barida yanzu a cikin sanyi akwai lokacin da ake sanyi mai tsanani kuma da wasu iska allati takhruju anil adati wanda ta huta daga iskar da aka saba kenan a ce wata jaura ko wata guguwa kuma ga sanyi to wanda shi ma uzuri ne wa gaira zalika min al'azar mala yace da wani wanda ba wannan ba na uzurruka allati yalhaqu bil mukallif wanda zai hadu ko kuma za a hada shi da duk wanda shari'a ta hau kanshi mashaqqa zai samu wahala inda matsayinka na bawon Allah Allah ya ce ma kai abu kaza kuma idan za ka yi shi akwai wahala to kuma akwai wata hanya mai sauki to saukin ya kamata kai wanda shi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza tara kal jam'u ma'aha inda dalilin shi zai bar jam'i yanzu idan muka yi magarba misali a ce cikin damana ne hadari ya gangamu kuma akwai alama to ba mu gama sallah ba kuma sai muka tai gida aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa har sai kowa ya rasa jam'i to kaga kenan da ayi haka gara idan an ga hadari kenan sai a ma liman magana sai a hada a gama sallah wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kuskure ne ba a gama sallah ba minti biyar minti goma an wuta sai a ce a hadari kuma sai a dawo to kaga lokacin isha'in bai yi ba wannan kama an yi sallah lokacin ta bai yi ba idan za a gama a yi ƙoƙarin gamawa kawai ana ƙara magariba a gama sallah in ko ba za a gama ba to dole sai an jira lokacin isha'i ta yi in ya so a yi isha'i haka idan a zahar ne aka yi idan za a gama sai a gama sallah idan ba za a gama ba to dole sai an bari la'asar ta yi kuma hadisi don makarantar abdullahi dan abbas sati wanda ya wuce wani sai da ya mishi tambaya ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa sallah a madina ana zamne aka yi azahar aka yi la'asar ana na ana na ana nan yana ta wasu labari aka yi magariba aka yi ishayi da shi ne sai shi abdullahi dan abbas sai ya ce ba tare da ruwa ba ba tare da tsoro ba ko wani bulaguro haka kawai ana zamne to sai wani ya ce ma abdullahi dan abbas dan me yasa manzo allah ya haka nan shi ne ce Allah ya horaja ummatahu don kada ya sa al'ummar cikin kumci da kuma wahala kenan haka kawai ma in kana da wata larura ko kana da wani abu wanda zai sa ka shagala game da sallah ta biyu sai ka gama sallah sai da abinda ba a so gamawan ya zama kamar wasanni wanda shi ne ba a so ko kuma gamawan ya zama to kamar wata al'ada ta kullum wanda shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ba kullum ba yake gamawa Allah ya sa mu dace to wannan sunan larura wanda yake sa a gama sallah almas'alatu saniya fil fi haddil jam'i almashru yanzu kuma la yace ina iyakar cin ko kuma kace sallolin da ake gamawa yace wa haddul jam'i almashru iyakace jam'in da aka shar'anta huwa aljam'u bayna salati az-zuhri wal 'asr kenan muna gama azhar mu gama ta da al'asr wal maghrib wal isha muna da dama mu gama magariba mu kawo isha'i yace bin nisbatil musafiri wa man fi hukmihi duk wanda yake bulaguro haka ya kamata kaga shi wanda yake bulaguro sauki biyu gashi da mai yayi kasaru azhar da la'asar magariba isha'i kuma gashi yanzu kuma jam'i ya gama yana kaga sai ayi tahiya sai bulaguron ya albarka yace wa kazal jam'u fil hadari haka kuma idan mutum yana zamani alhadar shine garin muna zamani a cikin gari muna iya gama sallah amma yace bi sababil matari akwai sababi na ruwa yace wa ma fi hukumihi duk abin da yake kwatankwacin hukuncin ruwa me yasa ake gama sallah idan an ga hadari ya taso a'a dan kada ya zama to larura ya kasa hoto da mutane to kenan yanzu haka idan in aka yi magariba a kona abu tsoro zai hana mutane mutuwa ko kuma a kona abu sanyi ne ko kuma ana wani aiki wanda wannan aikin zai tsare mutane to shi ma duka sai a gama fa yajuzu bainal isha'aini wa zuhrayn fa yajuzu kada ya halitta a gama bai da isha'aini isha'aini kuma wa zuhurai isha'aini shi ne magariba da isha'i zuhurai da su ne a zahar da la'asar li hadisi bin abbasin almadi qabla qalil kenan mun karanta hadisin abbas wannan wanda manzo Allah ya gama sallah to wannan shine kusan jigo dalili akan gama sallah yace wa qad fa'alahu abubakar wa umara wa usmana abubakar yayi gama sallah umar yayi gama sallah halifa na biyu usman halifa na hudu na uku shi ma ya gama sallah kenan kaga sunnan manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi yayi kuma halifofin shi su ma sun yi kenan kada ka damu dan za gama sallah sai ga wasu za gama sallah ya tashi ya fita kuma tayi masallacin shi ne daya wanda yake jami'i kenan kaga idan yazo sai dai ya sallah shi kadai to kuskure ne wannan yace wali annal illata min al-jam'i bayna al-isha'ayn wujud al-mashaqqa mecece illar da yake sa a gama sallah kawai shi ne samun wahala tsanani da wani takura inda mutum ya takura to kawai ka gama sallah kakka sake ka bari ka rasa ladan jam'i saboda zuciyar kawo bata nutsu ba shi wani zuciyar shi bata nutsuwa a ce an gama sallah an tashi yana ganin kamar bi ake yi shi kuma addini da dalilai ke da akwai akan wannan ko manzo Allah haka yi sallallahu alaihi wasallam Abubakar haka yi Umar haka yi Usman haka yi to kaga kenan sai zamanto sunna ce ma babba sunna ce mai karhi yace wujudul mashaqqa samu wahala su yake sa a gama sallah wahiya fi zuhuraini aidan haka kuma a zuhur da al'asr inda za a samu wahala saboda kamar da makaranta can baya sallar jami tana da fadala akwai romo akwai daraja na samun lada kenan da ka rasa ladan jami to gara a gama sallah an samu ladan sunna kuma an samu ladan jami albabul ashiri babi na goma malaje salafi salatul juma'a eh salatul juma'a ina ka ce salatul juma'a wani shi hausa ne in ka ce juma'a da wasali sama abu samimun wannan hausa ce amma a larabci juma'a zaka ce mimun da rufa salatul juma'a malaje wa fihi masail akwai masaloli almasalatul ula hukumuha wa daliluha wa dalilu zalika menene hukuncin sallar juma'a kina zamu ga hukuncin ta ko menene dalili akan wannan aljuma'atu fardun fardu aynin ala rijal juma'a farilla ce ta tilas fardu ayn akan din namiji kenan ba mace ba liqaulihi subhanahu to kenan wannan shine dalili ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fasau ila zikirillahi wa zarul baya ya ku masu imani in aka kiran sallah na ranar juma'a to ku yi gaugawa zuwa zikirin Allah kenan sallah kuma ku bar saye da saidawa kenan kun ga wani dalili ne akan cewa din namiji to ya zama dole ya je juma'a ita kuma mace in ta je yayi idan bata je ba kuma babu wani matsala wa liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama rawahu al-jumu'a wajibun ala kulli muhtalim zuwa juma'a wajibi ne akan dukkan balagage shine muhtalim wanda an war rubuta mishi zinubi in yayi an war rubuta mishi lada in yayi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama kenan wannan hadisi na farko akan dalilin juma'a dalili na biyu sallallahu alaihi wa sallama yace la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'a ya ce lalle ne mutane su hannu game da barin juma'a da suke yi wasu mutane ne manzalla ya ji labarinsu sallallahu alaihi wasallam ba sa zuwa sallar juma'a to manzalla ya musu kashedi ya ce lalle tabbas su hannu aula ya khtiman allahu ala qulubihim ko kuma allah ya rihe zukatansu yana kawo wani marhi khatama allahu ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa shi kuma wannan aka samu khatam akan zuciya shine sai a daga gaya mutum gaskiya baya ji ko an karanta mishi alkur'ani kaman ba a karanta ba an karanta mishi hadisi baya ji saboda Allah ya rihe zuciya kenan rashin sanin rashin zuwa sallar juma'a ba karamin laifi bane summa la yakunanna min al-ghafili sayannan za su kasance daga cikin rafkanannu kenan kaga musiba biyu Allah ya kiyaye za ta samu mutumin da bai zuwa juma'a haka kawai a riya zuciyar shi kuma zai zamanto ga falalle ga falalle shine bai san ba abin da zai amfane shi la alherin duniya wala alherin lahir ta wannan hadisai guda biyu da wannan aya ta alkurani suratul jumu'a tana bayyana mana akan cewa sallar juma'a farilla ce akan dukkan namiji qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi yace fihi yana cikin wannan annal juma'atu fardu ain cikin wanda ne da makaranta zai nuna mana cewa juma'a farilla ce ta tilas wala hadisul ati da kuma hadisin da zai zo ba da qalil kenan bayan nan kadan zamu ganshi yace wa fihi aljum'a haqqun wajibun ala kulli muslim ita juma'a haƙƙi ce ta wajibi akan kowane musulmi kenan kaga nan zahiri ne an kawo wajibci to shi ko duk abin da yake wajibi ne to idan kana barin shi zaka samu laifi zaka samu zunubi almas'alatu thaniya alaman tajibu yanzu mas'ala ta gaba wane ne juma'a ta zama wajibi a gare shi su wane ne malaje tazibul jumu'atu ala kulli muslimin zakarin hurrin baligin aqil din namiji ba mace ba shine zakar hurrun kuma da ne ba bawa bane balig ya balaga aqilin kuma da hankalin shi qadirun ala itiyaniha kuma zai iya zawwa kenan duka kun ga wannan duk wata larura in ta samu to wannan hukunci ya tashi na wajibci in mutum ya samu larura to shi kenan misali a ce bawa ne mai gidan shi kasan mai gidan shi yake to wannan ba wajibi ba ne bai da hankali shi mana uzuri ne a wani abu ya hana shi bai da iko rashin lafiya ko kuma iya tahiya to kun ga wanda duka su ma uzurruka ne yace kuma muqimun mutum ne ba mai bulaguro ba yana zaune a gari yace fala tajibu ala abdul mamluk to waɗannan da za mu zana juma ba ta wajabta a kansu bawa mallakakke kenan mai gidan shi ya sa shi aiki to juma ba dole ba ce awi mura'a ko kuma mace au sabil ko yaro karami wanda bai balaga ba au majnunun ko kuma mai marashin lahiya ta hauka bai da hankali kenan au maridin ko mara lahiya au musafir ko kuma mai bulaguro to waɗannan gaba ɗayan su juma'a ba tilas bace a gare su لقوله صلى الله عليه وسلم دليل ودن منزو صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة جمعة حق ne na wajibi akan kowane musulmi a cikin jama'a sai manzo Allah yace illal arba'a sai mutum hudu sai zana abdul mamluk bawa mallakeke aw imra'a ko mace aw sabiyin ko yaro aw maridin ko rashin lahiya mara lahiya kenan kun ga wannan suna da uzuri ko kuma asalin ma ba ta zamanto wajibi ba a gare su to kenan in ba mai wannan in baka daga cikin bayu baka daga cikin mata baka daga cikin yara ƙanana baka daga cikin marasa lahiya haka kawai kamar juma'a ta barka to lalle akwai azaba Allah kenan bai kamata a yi sakaki ba mala sai ce wa ammal musafiru fala talzumuhu aljum'a shi dan bulaguro daman ba ta zama to wajibi ba a gare shi li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yakun yusalliha fi ashari me yasa juma'a ba ta zama to wajibi ga dan bulaguro sai sahabbai suka ce malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan rayuwar shi inda yana bulaguro ba gaba yana juma'a dan kuma inda za ce juma'a farilla ce wajibi ga bulaguro to manzo Allah shi zai da sai sa mashi mumbari tun daga tarin sahabbai to amma ba a yin juma'a idan ana bulaguro ya ce wa kaji wafaka yau ma'arfa fi hajjatihi juma'a kuma haji ɗaya-ɗaya da manzalla ya yi a rayuwar shi tsira allah da mashi da tabbata gare shi sai aka yi katari arfar da za a yi ta hajjin da manzalla ya yi sai ta daidai da kuma ranar juma'a wa ma zalika to sai malai ce duk da haka sallaha zuhuran sai manzo Allah yayi salla azhar wa jama'a asr ma'aha kuma ya gama ta da al'asar kenan bai juma'a ba yayi azhar da al'asar a gabe kenan tunda ranar arfa ta zo kuma ga juma'a ta zo da sai manzo Allah yayi juma'a to amma bai haka ba saboda idan an je arfa a yi hudu ba a yi wa'azi a ma'alhazai nasiha a yi so sai a gama a zahar da la'asar to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to wannan sai zama to dalili akan cewa duk mutumin da yake bulaguro in yayi juma'a sai in ya ga dama za mu gani a gaba in yayi juma'a ta yi amma ba dole bane a gare shi sai ma ne ta amma musafirul lazi yanzilu baladan amma dan bulaguran da ya je ya sauka a wani gari tuqamu fihi juma'a ana juma'a a garin fa innahu yusalliha ma'al muslimi to kana wannan shi yayi kokarin yin sallah da musulmai kenan ka je gari misali a ce tun wajen karfe 10 ka zo gari kuma ga masallacin juma'a to shi wannan sai ka je kai juma'a amma ba tilas bace akan malati wa idza hadaraha al-'abdu wal mar'atu aw as-sabiyyu aw al-marid aw al-musafir sahat minhu to wannan da aka ce ba dole bane akan su ba wai an ce bane in sun yi bata yi ba a'a bawa in yaje juma'a in yaje juma'a tayi mace in ta je juma'a ta juma'a tayi ana so ma ta je juma'a saboda ta je wa'azi nasiha na liman da kuma sallah na musulmi da addu'a yaro karami haka shi ma in yaje juma'a juma'a shi tayi haka mara lahiya in dai ya iya jurewa ya je ya yi sallar juma'a shi ma in yayi tayi haka mai bulaguro shine ma'ana sahhat minhu wa ajiza athu yace kuma zai samu ladan ana salatu zuhuri ya isa kenan ba sai yayi azhar ba kuma kenan a ran juma'a duk mutumin da bai sallar juma'a ba azhar zai to waɗannan da aka ce juma'a ba farilla bace akan su sai suka zo suka yi juma'a to shikenan ba sai sai azhar ba duka wannan sune dalilai akan cewa lalle juma'a wajibi ce akan namiji da wanda ba bawa ba mai hankali babba kuma ba mara lafiya ba mai bulaguro ba shi ne kenan yanzu da za ce juma'a a kan wa ta wajabta ta wajaba ne akan namiji ba lagagge mai hankali ba wanda ba bawa ba ba dan bulaguro ba ko mazaunin gari ta wannan juma'a ta zama dole a kan shi matsalata salisa waktuha to yanzu matsala ta gaba yaushe ne lokacin juma'a shi ne ma da ce waktul juma'a huwa waktul zuhuri lokacin sallar juma'a da lokacin azahar kusan ɗaya ne ya ce min ba da zawal idan rana ta gusa daga sama ila an yi asirar zillu kulle shayin katsulihi sai inuwa komi ya kai kamar shi yana kun ga in inuwa komi ya zo daidai kamar shi wannan lokacin sallar la'asar bukirin lokacin azahar ko kuma lokacin juma'a yana na yana na yana nan bai karewa har sai lokacin la'asar ya zo a lokacin ne lokaci yake karewa to wannan tazarai dukanta lokaci ne na sallar juma'a ya ce da hadisi anas bin malik annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yusalli hina tamilu shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana juma'a ne idan rana ta gusa daga sama wannan hadisi ne anas bin malik sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa al-marwi an ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam fi'lihim kuma ya aka gane sallar juma'a ana yin ta ne bayan zawal sai aka ga sahabban manzo Allah haka suke yi kenan sai aka fahimci manzo Allah haka yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala hadha faman adraka rak'a minha qabla khuruji waqtaha faqad adrakaha duk mutumin da ya iske raka'a guda kenan misali baka samu hudu ba baka samu kabar harama baka samu raka'a ta farko ba sai raka'a ta karshe ta biyu ka samu ruku'i yace faqad adraka to wannan ka samu juma'a kenan in lima ya kare sai ka cika raka'a guda yace wa illa sallaha zuhran in baka samu ruku'i ba to baka samu juma'a ba yanzu sai dai kai azhar kenan azhar take akan ka liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dalilin shine waɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'a min as-salah duk wanda ya iske ruku'i na sallah faqad adraka as-salata ya samu sallah shi yasa so da yawa idan mutum ya samu ruku'i na wannan raka'a tare da limami ko ta ƙarshe ce ko ta farko ce to kusan kenan shi yana da wannan amma idan ka isko an dago daga rukuyi ka isko sujada ko da guda biyu ne ka isko ana zaman tahiya to wannan sallar ta wuce ka musamman kuma a ce juma'a ce kenan azhar zakai sai ka yi raka hudu ba sallamiya za ka yi ba ba sallamiya za ka yi ba ka yi ikama ka sake a'a kana nan dai idan liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah maimakin ka yi biyu juma'a kenan ko raka biyu ne to sai ka yi hudu yanzu ka azawar kai tunda baka samu juma'a ba baka samu ruku'i ba na karshe na raka'a ta biyu amma inda za a ce ka samu ruku'i na raka'a ta biyu to raka'a ɗaya zaka ƙara kiran sallah juma'a ta samu a gare ka malam sai ce wa qad taqaddama wannan hadisin a can gaba mun karanta shi to kun ga wannan shine mas'ala na lokaci amma hadisai sun inganta daga manzo tsiran Allah nan da tabbata a gare shi ita sallar juma'a lokacinta yana kasancewa ne kamar lokacin sallar idi za a iya yin ta ƙarfe goma za a iya yin ta ƙarfe sha ɗaya kenan kahin zawal tunda ita ma idi ce daga cikin idina na musulmai ita sallar juma'a yana duka kenan tabbatacce ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yana nuna tazara da kuma faɗin lokacin da aka bada na sallar kenan misali a ce tun daga wajen tara ko kuma wajen goma zuwa sha ɗaya sha biyu ta yi ƙarhe ɗaya ta yi ƙarhe biyu ta yi kusan ƙarhe uku an iya kaiwa ma kusan da rabi in dai ba lokacin la'asar ya ba har yanzu ana nan a lokaci na sallar juma'a to yana da kyau a kiyaye wannan lokaci saboda kowace sallah tana tare da lokacin ta ne in sallah ta wuce lokacin ta ya wuce kai sallah to ana bin ka bashi an kuma lokacin sallah bai yi ba kai to wannan daman sallah ma ba ta yi ba haka yana da kyau a daga kiyaye lokutan sallah almas'alatu rabi'a alkhutbah a ranar juma'a akwai wa'azi da limami yake khutba ya hau munbari yace alkhutbatu rukunun min arkan to ita wannan khutba rukuni ce kenan in babu ita babu juma'a rukuni ce daga cikin rukunai na juma'a min arkanin juma'a la tasihu illa biha sallar juma'a batta yiwa dole sai an yi ita wannan huduba ya ce limu wazabatihi alaiha sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah kullum ba a taba ganin ba manzo Allah yayin juma'a bai hudu ba ba a taba gani ba to wanda sai nuna cewa ashe dole ne wajibi ne rukuni ne daga cikin rukuni na sallar juma'a wa adamu tarkihi laha abadan kuma suka ce manzo Allah bai taba barin hudu ba ba wa huma khutbatan hudu ba biyu ake yustaratu li sihhati salatul juma'a wannan hudubobi biyu gaba ɗaya su sharaɗi ne a ce sallah ta inganta ta sallar juma'a ya ce an ya taƙaddama alas salati hudubobin sun su biyu zamanto sun riga ya sallah yanar ba irin na idi ba ba sai an yi sallah ba an ƙare sai liman ya hudu ba a sunan sallar juma'a hudu ba za a yi guda biyu liman ya yi hudu ba ya yi hudu ba ya hudu ba sai zauna ya ɗai wani hutu gajere kuma sai tashi ya sake wata hudu ba wanda ba ta kai ta farko ba to shi kira dai ya gama sai a ta da sallah sai a yi sallar juma'a to haka ake a ranar juma'a to ita wannan kutuba kuma idan aka ce khatib ko kuma kutuba ba komai bane illa nasiha amma mutane a aika musu sako to shine daga cikin hikimomi wanda malamai suka ce duk gari da halshen su ko kuma idan ya zama to suna jin larabci su duka larabawa ne yana kaga idan an yi huduba da larabci kowa ya sa abin da ake amma yanzu kamar yanzu mu nan mutum ya zo ya karanta larabci ya karanta aya ya karanta hadisai ya yi sallama ba kowa ba zai gane wani sako ne aka bada shi yasa sai kaga da yawa mutane ba sa zuwa kudu ba ma sai kama an ji ana tada ya kama ko kuma an zo karshe saboda ba a fahimta komi to shi yasa sai a fassara kudu ba wasu malaman ma ba sa ma yin larabci sai in aya za su karanta ko hadisi in ka ji ya yi larabci a bakin shi limami to aya ce ko kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda kuma ba abu ne na rikici wani sai ce an kawo sabon abu abu ne tsoho wasu malamai a littawai har sun yi babe na wannan abu kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ma kunnan wazibina hatta nab'asa rasula kuma yace wa ma arsalna rasul illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum Allah yace ba ma azaba sai mun aiko dan sako ya ce ko ba mu taba aiko da annabi ba sai da harshen mutanen yanzu da za a ce munan ba a yi da sabko annabawa ba ko aiko su to wani bahaushe ne za a aiko saboda yana magana mu rika gane me yake wani in larabawa ne zama balarabe in wani harshe suke ya zama to harshen su to ka za mutane tari a gaba ka musu larabci ka musu larabci tana yawa ɗaya cikin goma suka iya larabcin sai kuma kawai aka yi sallah aka watse to akwai abubuwa na rayuwa na yau da gobe na al'ummar musulmi wanda a juma'a ake gyara ta wadda mun juma'a ba wa irin hudubobi su ma irin na da wancan hudubar da aka yi shekara 100 ana yi shekara dubu wata hudubar dan fodiyo wanda ya aika ma gwamnonin shi ko kuma shugabanni wanda ya sa a kasashe na musulmai a wancan lokaci na jihadi sai ga suna ake karantawa to su ku a wancan lokaci abin da ya shahe su ne yanzu kama a garin da magaramu a wannan satin wani abu ya faru wani abu wanda ya kamata a ja ma musulmi kunne ko kuma wani abu wanda yake mai kyau ake so mutane kowa ya yi ƙoƙarin yi ga abubuwa na ibada abubuwa na lada to kaga kenan limammai sai su hudu ba sai su isar da sako ga mutane sai ga mutane sun amfana to shi ne hikimar fasara hudu ba kuma ba samun abu bane shi ne daga cikin dalilin shi wannan aya da kuwa jina karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da za a ce su wannan ba larabawa ne to sai an musu bayani kaga duk da cewa larabawa ne kuma in an kawo aya ko manzo Allah sai yayi bayani sallallahu alaihi wasallama shine ma na yubayyana lahum dan ya musu bayani al-mas'alatu al-khamisa fi sunan al-khutbah akwai abubuwa wanda ake so wannan ranar juma'a babban rana ce da ba malam ba haushe yake cewa juma'a juma'atu babban rana to babban rana ce kamar idi ne kuma wata rana ce wanda al'ummomi manzo Allah hadisi ya tabbata yace al'ummomi wanda suka wuce sun yi lalube ba su same ta ba yahudawa suka laliba suka laliba ba samu ba hera na sudu su nasarawa su ma sun laliba ba samu ranar juma'a ba sai suka samu ranar ranar ladi to al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Allah ya musu gamdakatar aka sa musu ranar juma'a shine manzo Allah yace mu ne na karshe amma mu ne da fari me yasa muka zama na fari juma'a yanzu ka fara lissafin kwani kwana sai ka ce juma'a sai ka ce subdu ka ce ladi kenan kaga muna gaban su inda za a ce da aka yi juma'a aka tada iqama kuma a ranar za ta da ya kama kenan kaga babu sudu babu ladi babu ibadar sudu na yahuda babu ibadar ladi na nasarawa shi ne manzalla ce mu ne na ƙarshe kuma mu ne na hari lada ce rana ce babba wanda bawa yake samun lada to akwai abubuwa wanda ake so a yi a wannan rana wai sannu du'alin musulmi abu na farko dai ana son shi limami da zai hudu ba adda ya ma musulmi adda'a ya ce bi ma fi salaha dinihim wa duniyahu abinda ya shi addini a yi nasiha a yi addu'a allah shirar da mu allah shirar da ‘ya'yanmu allah shirar da samarinmu allah shirar da lattijawa allah shirar da kaza allah ka damana mai albarka allah ba mu shi na mana dinihim addini wa duniyahu da duniyarsu allah har baka arzikinmu wanda suke ma'aikata ne allah daga darajarsu su samu matsayi wanda suke masu kudi ne ko masu wanda suke manoma ne su ma allah sa su samu abinci allah ka abinci to irin wannan adda ya kamata a ce limamin juma'a yana yi adda da take da alaka da mutane kai tsaye to suna daga cikin sunnoni na juma'a ko musamman mai hudu ba ya ce ma addu'a liwalatul umuril muslimina bis salahi wat tawfiq kuma shugabanni wulatin umurin musulmi su ma a musu addu'a sai ka ce wannan shugaba namu Allah shirye shi Allah ɗora shi akan daidai Allah mishi gamdakatar ya yi aiki wanda zai amfani amfanin duniya da lahira haka ya kamata kullum sahi da marace ko da mutumin banza ne sai gyara don mutumin kirki ne ya ƙara kirki amma aka ce Allah tsine Allah tsine in ya tsino wa zai sha wahala kuma talaka su zai sha wahala to kenan kaga sai ka ganin mutane su kuma sai a rika tuhuman malami malam yana ma gwamnati addu'a kenan malamin gwamnati eh kawai inda ya ce shugabanmu wane musamman ya kama sunan shi shugabanmu wane Allah ya kare shi Allah ya kaza Allah ya kaza sai a ce malamin gwamnati ne ko kuma an bashi rabon shi eh dan siyasa ne to shi kuma wannan addini ne tunda mu musulmi ne kuma aqida ta ahlus sunna wal jamaa kowane ne Allah dora maka musulmi dole shugaba dole ka bishi ko fajiri ne ya ci kudinka ya kashe ka ya bugi bayanka duka hadisan manzo Allah haka manzo Allah yake ya rubuta ciki dukiyarku ya rika ba ku wahala sai da marece to manzo Allah yace dole ku bishi yace sai in kuga kafirci da zahiri to a wannan lokacin ne babu biyayya kuma shi ma a wannan lokacin ma ba wai babu zancen zanga zanga ta ci a dole a zo a tada hankali dole a zo a harzika dole a juya ko wasu dawo sama wasu koma ƙasa wanda daga jahiliya ce ta demokaradiyya addinin musulunci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ne ce afsamu wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdan khashiyan manzo Allah ya ce ko da an sa muku bawa dan habasha musallarabawa suna da jiji da kai suna ganin bakan fata kaman suna ganin bayinsu suna ganin kaza abubuwa ne kala kala to sai manzo Allah ya ce ku a matsayin ku a yanda kuke ji ko da an kawo muku wani baki dan habasha kenan kun ga zawaye ba dan gari bane tunda habasha ta sha babban da can jaziratul arab to manzo Allah ya ce fa alaikum bisami wa ta'a ku bi shi in yace ayi ku yi in yace ku bari ku bari wannan shine zaman lahiya yanzu ka diba kasashe da yawa na musulmi irin wannan abin da demokradiya ana shugaba a ce dole sai an saki sai an samu canji sai an samu juyi har juyin bai samu ba kuma ana tashan wahala an kashe mutane an kashe gonakai an kashe kamfuna mutane sun yi hijira tun daga tunis aka fara rabiul arabi larabawa wai dole larabawa sai sun yi demokradiyya tunis kun ga yanzu ba zaman lahiya ka zo libya babu wani zaman lahiya ka zo yaman babu wani zaman lahiya ka zo iraki babu zaman lahiya ga sanar kasashen musulmi ne ko mu ma da kuke gani hakan irin wani wurare a ce dole sai yi demokradiyya ita kuma demokradiyya baiwa turawa turai ne kamar wani doki ne nasu wanda suke hawa don su mamaye duniya sai abin da suke so za ku je garin dole su rika cewa demokrasiya demokrasiya ai ba wani alheri bane a ciki guba ce a tsarin mulki na duniya babu lalatacce kamar demokradiya amma mutane ba su sani ba sai kuma ko mutum ya ce siyasa siyasa daban demokradiya daban in ka ce siyasa ba ana jin demokradiya ba ita ma wata bangare ce akwai siyasar demokradiya akwai siyasar ra'asmaliya akwai siyasar ishtirakiya irin yan wajen rasha da suke da irin wanda libya ya libi kaddafi shi ma wata siyasa ce daban in aka ce siyasa shi ne salon ta yadda mulki to ma yanzu muku sai aka sa mana kawai siyasa demokaradiyya kazamar ita ce muka rike a kwakwalwarmu alhali kuma akwai siyasa malaman musulunci halitta ne suka yi siyasa shari'iyya siyasa ta addinin musulunci wannan shari'a ta alkur'ani akwai siyasa tashi ba wani siyasa demokaradiyya ba to kun ga yanzu a nan limami dole in ana son zaman lafiya in ana son amfani amma shugaba addu'a Allah ya kama hannun shi zuwa ga aiki mai kyau Allah ya shirye da shi Allah mushi kaza Allah Allah ya sa ya dace shi da ma'ana bis salahi ya zamanto mutumin kirki wa tawfiq ya zamanto mai gamdakatar mai yin daidai li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba yawm al-jumu'a da'a domin manzo Allah in yi khutba ran juma'a haka yake sai ya addu'a wa ashara bi asbihi wa ammanan nas sai manzo Allah ya rika nuna da hannun shi ko mutane suna amin yana Allah ka mana kaza mutane suna cewa amin Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka kama zaman lafiya da mana mai albarka zuriya mai albarka mutane suna cewa amin shi kuma limami yana adda haka ya kamata to wanda ka sanar daga cikin sunnoni na kutuba a ranar juma'a yake cewa kuma wa an yatawallahu ma ma'as salatil wahid kuma ya zamanto a sallace guda kenan ya zamanto wannan kudubobi biyu da zai yi sallah ta juma'a guda kuma a yi adda a ƙarshe wayar fa'usau ta hobi ma hasabu ɗaƙa su wannan kuduba biyu in mutum zai yi su limami ya kamata a ce limami makogwarin shi yana da kyau zai rika kai sauti nesa da ke nauna lokacin da babu lasifika babu kaza amma yanzu sauti abu kaɗai yana zuwa nesa ga abubuwa na na'urori wa an ya khutuba qa'iman kuma ana so liman yayi khutuba a tsaye kenan ba gurgu bane sai a samu wani wanda yake mai kafa ba ko mara lahiya bane sai a samu wani mai lahiya ya kamata a ce yana nan a tsaye ana ganin shi haka manzo Allah yake kuma dalilin ayar da take cewa wata rakuka qa'ima sai suka barka a tsaye kenan sai nuna a ranar juma'a limami a tsaye yake yin khutba wa qala jabir bin samura radiyallahu anhu sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jabir bin samura yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya khutubu qa'iman muzalla sai yake huduba sallallahu alaihi wasallam summa yajidu sai ya zamna summa yaqumu fa yakhutubu kenan sai tashi kuma ya huduba kenan kun ga an yi biyu yayi daya ya zamna kuma ya saki tashi yace fa man haddathaka annahu yakhutubu jalisan duk wanda ya baka labari cewa manzo Allah yayi huduba a zamne yace fa kaji kaza ba wannan mutumin yayi ƙarya kenan kun ga wani dalili da zahiri wani ba tsaya ke yace kuma wai an yakuna ala minbari aw makan murtafi ana so a samu minbari wanda liman zai hau an ba samu minbari ba ya dan wani ya hauri sama wanda za ta gani shi daga nesa liannahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqtu ala minbar manzo Allah akan minbarin shi yake huduba wa huwa murtafiun kuma a sama yake to li anna zalika ablagu fil ilam wannan kuma yayi aji sauti kuma ana ganin shi mutum da kake ganin shi ka yi fahimtar maganar da yake wai yace kuma wa ablagu fil wa'azi kuma ya kai karshe wajen wa'azi wa an yajlisa bayna khutbatayn qalilan kuma ana so limami ya zauna tsakanin khutba biyu dan kadan haka wani zama wanda ba zai jima ba da qawli bin umar radiyallahu ta'ala anhu dalilin wadan aulada umar kana nabiyyu ya khutubu khutbatayn mazalla khutba biyu yake sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa qa'imun yana tsaye yafsilu bainahuma bi julusin sai ya raba tsakaninsu da wani zama da yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda duka sunnoni ne wanda ya dace limami ya yi su ya ce wai sannu kasar kutubatai ne kuma ana so kasi tsawo ga rana ga wasu mutane a rana juma'a masallacin tana yawa mutanen ya musu sun mushi yawa wasu dai suna cin inuwa ga ruwa ma ta cika to rana to shine ce ana so a rika takaitawa yadda kada a yi doguwa har mutane su kosa ko mutane su gaji wasaniya aksar min al'ula ko ba su hudu ba ta farko da ta biyu ta zama daya a'a ta biyu ta zaman to gajera ce ta farko ta zaman to ta hita tsawo li hadisi ammar marfu'an hadisin ammar bin yasir sabi na manzala sallallahu alaihi wasallam yace inna qula salatar rajuli tsawon sallar liman za mu ce kenan namiji wa qasar khutbatihi da kuma yanda khutbar shi za ta zaman to gajera ma'innatun min fiqihi alama ne akan cewa wannan mutumin ya sa abin da ke faqihi ne fiqihu ya san fiqihun sallah kenan wannan sai nuna ana so limami yayi huduba amma kar ta kai sallah tsawo ana so sallah ta zamanto doguwa to kun ganan mu kuma so da yawa idan ya zamanto sallah ta yi tsawo shi ma kuma wani wani uzurin ne daban wani ma sai ya sake masallaci dalilin a ce wannan limamin yana yawan jan sallah da kuma yanzu misali a ce a yi hudu ba ta farko a zamana kaɗan a yi hudu ba ta biyu a yi fasara kun san dai akalla an samu wata minti sha biyar ko wani minti ashirin to wani aka ce sallah ya ta kai minti talatin to kaga kenan a nan za a samu rashin fahimta tsakanin limami da wannan mamuna shi sai ga ana tsallakewa a je express wanda kawai nan da nan shaf-shaf za a yi a kayan sai ce wal waqsiru al khutba yace ku takaita khutba kenan a ja sallah takaita khutba to wannan kenan hadisi ne na Ammar bin Yasir kenan wannan kuma bayana nuna ba cewa dole dole sai ya zama to khutba sallah ta yi khutba kenan ana nihi ne da al umuru bi maqasidiha akwai maqasidi shari'a manhohi na shari'a in ya zama to mutane wa'azi ba kowa yake zuwa ba rana guda ne wanda muke samu kuma juna nasiha shine ranar juma'a to kenan ya kamata a bata lokaci wajen yin huduban nan ya kamata a sanar da mutane wani yanzu ba daren juma'a ba da wuya a ce ya je makaranta ya zauna a mushi karatu na minti goma a mushi karatu na minti sha biyar yana da wahala a mushi karatu na minti talatin zai wuya amma hudu ba da ya ce dole ce kenan dole zai je zauna liman ya gaya mushi gaskiya ya gaya mushi abin da ya dace a karantar da shi malai sai ce walma innatu wannan kalmar cikin hadisi tana nihi alama kenan alama wa yusallu an yusallima al-khatibu ala al-ma'mumina idza aqbala alaihim illi man yazo yazo ya zauna bisa minbari kenan sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh haka zai ma mamu sai ce li qawli jabir shi ma dalilin fadar jabir da abdullahi sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza sa'idal mumbar sallama manzala iya zo ya hau mumbari sai ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah sai ladan ya fara kiran sallah wa yusannu an yajlis ala al-minbari ila faragil mu'azzib sunna ne ana so limami ya zauna bisa mumbari har sai ladani ya kare kiran sallah li qawli ibn umar dalilin wa ibn umar radiyallahu ta'ala mu yace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yajlisu iza sa'ida al-mubbar mazalla zama yake idan yazo mata takara ko ta ɗaya ko ta biyu ta uku ne sai ya zamna sun mai komo wa ya fitobu hatta ya fi rigar mu'azin illa da ya ƙari kiran sallah sun mai komo sai tashi sai fara kutuba wa yi sannu an yi a tamidar khatibu alal'asa wani hauha kuma ana so a sandance shi limami ya samu sanda wanda zai riƙe wanda zai dogara da ita kuma yace wa yusannu lil khatib an yaqsuda tilqa'a wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kuma ana so a zaman to gaba da gaba kamar da muke haka bai kamata ba limai yana huduwa ya kalli gabas ya ba ma muke ya kallon su zai ya huduwa ta farko ya zauna ya ta biyu kina daga kallon su su ma suna kallon shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa al-mas'alatu sadisa ma yuhramu fi'luhu fil jumu'ah to akwai abin da haramu ne mutum ya yi shi a juma'a to wannan shi ne abin da ya kamata a ce mun saurare saurare mai kyau don da aka ce abu haramu ne kenan in ka yi shi laifi za ka samu yi horamul kalamu wal imamu ya kutum abu na farko in dai limami ya fara hudu ba to haramu ne wani ya magana kenan kakkace ja kuɗa mini ko inda gyara an wuce duk wata magana ko da ido ne ko da hannu duk wata magana ta zamanto inda wani zai fahimci wani ba a aikata wani aiki ta wani haramu da kawulihi sallallahu alaihi wasallam man takallama yawmul jumu'a mazalla ce duk mutumin da yayi magana ran juma'a wal mamu yaqtu liman yana khutba fa huwa kal himar yahmilu asfara mazalla ce wannan mutumin jahilcin shi ya kai kamar ka dora ma jaki tarin littafai da qur'anai da hadisai da wane ne sai sai zubda su dan bai san ba ko bine ne kenan mutumin karshe ne wajen jahilci Allah ya karim Allah ya kiyaye ba magana kenan idan mutum ya zo limai na hudu ba ya shiru ya saurari abin da limai yake hujja wal qawlihi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sai ya ce idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutubu faqad laghawta to yanzu sai ka zo sai ka ga wani yana magana kai kuma ka ji karatu cewa haramu ne mutum ya magana sai ka ce mishi ishiru ishiru ishiru to haka da kai kai ma kai babban laifi muzalla ce kai ma kai lagau ai takallamta bil lagwi wa huwa kalamun batilun mardud kenan kai magana ya shashshen magana magana mara amfani batilun lalatacciya ko mardudun wanda za a maida maka kenan ba wani gurin ta bane in kage yana magana kawai kyale shi tunda shi ya riga yayi laifi gara in aka kare sallah sai ka kira shi wani eh ina sallar juma'a illi mai da kudu ba ba a magana eh kaga kuma in ana in ce maka kakai magana shi malahi ne shi sana kyale ka to haka ya kamata na biyu kuma wa yuqramu takhaddi riqaban nas asna al khutba irin mutanen da suke zawa da karshe wani ya zo tun karfe 11 wani ya zo tun 11 da rabi wani karfe 12 kai kuma baka zo ba sai karfe 1 irin masallacin da ake sallah karfe 1 liman ya ware khutba wai kuma so kake dole sai ka je sahu na farko kana ta jan mutane shi ne mana ya takhatta riqaban nasi ya tsallaka wannan ya tsallaka wannan ya tsallaka wannan so ke sai yayi can gaba to wannan shi ma haramu bai kamata ba li qawli sallallahu alaihi wasallam li rajuli ra'ahu yatakhatta riqab manzo Allah wata rana yana hudu ba sai ga wani ya zo yana tsallaka wai dole sai ya zo gaba sai manzo Allah ya ce mishi ijlis faqad azaita yace bawo Allah zamna ka cutar da mutane babu dadi irin wannan gara ka bari ka haƙura in an ta da ikama in yaso in shigowa za ka yi in yayi ne za ka yi dai kaɗan malmatsa amma mutane suna suna zamne sai ga wani ya zo kawai ya shiga kuma duka wannan yana nuna akwai ma hali mara kyau shi ne na san kai mutum wani ya jima a sahu na biyu wani sahu na uku na sahu na biyu yana so ya dan samu wuri a sahu na farko na uku yana so ya samu na biyu haka amma kai kana ta harkokinka sai can kawai ka zo wai amma dole so kake sai ka shiga sahu na gaba ka zake da waɗannan ka cutar da su shi ne jafafihi aziyatu lil musallina akwai cutar da masu sallah ya ce wa shigalihim an sima'ul khutba sama'ul khutba kuma ka shagaltar da su kai da ya kamata a ce ka zauna ka nutsu ka ji khutba to yanzu ga kana ta tsallakawa ka tsallaka nan ka tsallaka nan wani gyara nan ya ce ammal imamu falabasa bitakatihi riqabar nasi amma shi liman babu laifi kenan da misali liman babu irin kofa nan da ake yanzu amma an tsara sai a yi kofa liman iya shigo kawai daga shi mun bari to yanzu misali a ce daga can zai shigo ga mutane to shi liman babu laihi ya rika tsallan ya ce kudan jajja kuda sai shigo ya shigo masallacin tunda shi ne zai kudu ba to shi babu laihi shi ne malaji fala ba asa babu laihi bi tafatihi riqaban nas ya arriqaba illam yumkinuhu alwusul ila makanihi illa bizalika in ya zamanto dole sai haka zai isa wurin shi to sai liman ya zamanto yake nan ya tsallaka mutane babu matsala wa yukrahu at-tafriqu bayna isnayn in ka zo masallaci ran juma'a kaga mutun su biyu haka tana yawa abakai ne ko tana koda da uba ne tana yawa kaza da kaza ne wani sai ga wai dan yaro ne ma sai janye shi ko ya dauke shi shi ya zamna alhali kuma ya jima ko kuma tare yake da baban shi to shine anan mala yace an karhanta ka raba mutum biyu in ga mutum biyu a zaune kakka raba kakka shiga tsakaninsu yana tana wa tare suke tana yi wa da aboki da aboki ko wasu abu dai ne ku ji wa tsari irin na addini su ake a yi zaman lahiya zama mai kyau wanda kowa zuciyar shi batta da wani abubuwa a ce na damuwa kuma wanda shi ma akwai hadisi da kawai sallallahu alaihi wasallam wanda ta tasala yawmul juma'a duk wanda ya wanka ran juma'a ya sa kaya mai kyau da turare sun maraha ya tahi falam yi faru da bayar isnani manzalla ya ce da yajin juma'a bai raba tsakanin mutum biyu ba suna zamne salla ma kuti ba lahu ya yi salla abinda aka sa mishi na sallar juma'a raka biyu bufira lahu ta wanda za a ba shi ladan gafarar ma bai da hu tsakanin shi wa bai da juma'a tal'ukura kenan juma'a ta yau mutum da ya yi sallah ya wanka ya zo bai raba tsakanin mutum biyu ba to za a mushi gafara kuma gafarar da za a mushi tana nan tana nan har sai an yi sati guda har sai juma'a mai zawa to kenan kaga ka raba tsakanin mutum biyu ba karamin laifi bane bakka da gafarar nan ta sati guda ko mutum zai ga abin kamar karami ne ba karamin abu bane to ya kamata a ce duka wannan dubba ne wanda ya kamata a ce a ranar juma'a ya kamata mutum a ce yayi su almasalatu sabi'a bima tudrukul juma'a yanzu a matsayin mutum ya zo masallaci da menene za a ce wane ya samu juma'a wane ya riske ta wane bai same ta ba malal tudrukul juma'atu bi idrakin raka'ati mal imam kana kamar da muka wadi tawari in ka samu raka'a daya ka samu juma'a wana bi hurata marfu'an hadisin abi hurairah yace man azaraka midal juma'ati raka'atan duk wanda ya samu raka'a ɗaya ta juma'a faqad akraka salata ya samu sallah wa in adraka aqalla min raka'a salla zuhuran in bai samu ba raka'a ɗaya bai samu ruku'i ba to yanzu kai abin da ke kan da shi da kai a zahar kenan juma'a sai dai ta sati mai zawa kuma in babu wani uzurin da ya sa ka har kai wannan latti wani uzuri ne zai sa ka har kai latti ayi raka'a ta farko bakka nan ayi raka'a ta biyu baka samu ba da dole sai kai istighfari wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da zai bar juma'a daya biyu uku ko kuma hudu da wannan mutumin za a shahe shi daga cikin kundin mutanen kirki kenan zai zamanto cikin mutumin banza Allah kare mu Allah kiyaye wani ma za a shahe shi daga cikin wanda za a ce al'umma ko kuma mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikin bi kake juma'a ta zo daya ta wuce juma'a ta zo biyu ta wuce juma'a ta zo uku wata guda baka je sallar juma'a kaga kenan akwai matsala sai dai kana larura ko kana cikin bulaguro ko baka da lahiya ko wani tsoro ko wani abu dai wanda zai kare ka amma idan ba haka ba ya kamata mutum ya tsara kanshi kuma irin latti da mutane suke zuwa sallar juma'a yayi yawa ko ba ku lura ba da haka so da yawa mutane ba su zuwa sai an fara hudu ba wani ma sai yi hudu ba ta biyu kai wani ma sai yi ikama kuma ko titina an kana taya za ga mutane a zazzamne sha biyu da rabi ta yi sha biyu da arba'in sha biyu da hamsin ƙarhe ɗaya mutane a titina suna zazzamne kuma kaje masallaci sai ga sahu ɗaya sahu biyu kaga wannan ba ƙaramin kuskure ba ne sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je da hari kamar ya gabatar da raƙumi wanda ya je na biyu sa'a kamar ya gabatar da saniya wanda ya je sa'a ta uku kamar ya gabatar da rago wanda ya je sa'a ta hudu kamar ya ba da kwai kai sai an je mutumin da bai ba da komi ba kawai ya je ya yi sallah ne an ce dai ware a wannan satin ya yi sallar juma'a amma duk wata daraja da wata fadala da wani matsayi da ake samu na sallar juma'a